الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'adu in kuma musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan sanata muhammad dan juma goji da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkamu da kasancewa da wani bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan masallaci kuma a daidai wannan yini da kuma lokaci irin wannan yau dai muna yinin juma'a kuma daren juma'a wanda ya daidai da a daidai da goma sha hudu ga watan biyun musulunci watan safar kenan hijira yau na da shekara 1447 daidai da takwas ga watan takwas na miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin sura mai namba ta 48 ita ce suratu afuwan sura mai namba ta sha tara suratu maryam alaihi salam karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta hamsin da bakwai yau za mu tashi aya mai namba ta hamsin da takwas a cikin wannan sura mai albarka suratu maryam alaihi salam wannan kuma shi ne darasinmu na bakwai a cikin wannan sura insha Allah Allah ran mafaɗin Allah ta'ala da yake ce ula'ikan lazina an amallahu alaihim
بسم الله الرحمن الرحيم نعم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله تعالى كتشوى أولئك الذين أنعم الله عليهم ula'ika iya cikin asma'ul ishara ismul ishara ne kamar maganar da ta gabata tana da alaka da wannan tun daga can wazukur fil kitabi ibrahim har zuwa nan inda muka tsaya dinnan to Allah ta'ala ke cewa waɗannan abinda suka gabata sunayen da ke jeren giyar wannan jimloli na wazakur fil kitabi ibrahim wazakur fil kitabi isma'il wazakur fil kitabi musa wazakur fil kitabi idris to duk waɗannan manyan bayin Allah da qur'ani yake ba mu labarin su to Allah ya ce allazina an'ama Allahu alaihim sune waɗanda Allah ta'ala ya ni'ima a gare su ko suna cikin waɗanda Allah ta'ala ya ni'ima a gare su babu shakka babu ni'ima mafi girma kama da gama fiye da ni'imar musulunci sannan bayan ni'imar musulunci ga kuma zaɓi daga Allah tunda dukkan wani ba annabi zaɓaɓɓen Allah ne zaɓen da bahi da tenuwa ba tsoron zuwan 2027 ba wannan tsoron abunsu su zaɓi ne na Allah in ka ga wannan tenuwar ta ƙare sun mutu ne kuma sun mutu ma riniwar za a yi in sun je lahira ma annabawa ne an baimici wannan in sun je lahira ma da matsayinsu in sun je lahira ma ba kaman gama garin mutane ba to wannan shine cikiyar ni'ima da Allah ta'ala yake wa bayansa kuma ita wannan annabta ba kokari bane yake biya mutum kuma ba gadatta yake yi ba haka zabi ne Allah yake Allahu yastafi minal mala'ikati Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan الناس
إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير Allah ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusula hakika Allah ta'ala iya zaba cikin mala'iku ya zabe manzanninsa haka nan wa minan nas Allah iya zaban manzanninsa cikin mutane inna Allah sami'un basir Allah ta'ala mai ji ne ko mai gani ne kaga dubba annabi zababben Allah ne ya faɗi wa an suma ala sabilil misal wanda ya zabe su din inna Allah tsafa Adam da sauransu إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين inna Allah astafa Adam hakika Allah ta'ala shine ya zabi annabi Adam alaihi salam wa Nuhan ya zabi annabi Nuh alaihi salam inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ali Ibrahim wa ali Imran alal alamin Allah ya zabi waɗannan akan mutanen lokacin su duk wani annabi to shine zababbe a cikin wannan al'umma din kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine zababbe akan kowa zababben zababbu kenan sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce an amallahu alaihi minan nabiyina min zuriyati adam tun daga zuriyar annabi adamu alaihi salam yene suka ce idris wa nuhan annabi idrisu da annabi nuh alaihi salam sannan wa mimman hamalla ma'a nuh da irin waɗanda aka ɗauko jirgin ruwan annabi nuh alaihi salam ya ɗauko ai hamalla ma'a nuhin fi safina wanda Allah ta'ala ya kaddare shigarsu jirgin annabi Nuhu alaihi salam wanda Allah ta'ala tuni ya ba mu labarin wannan jirgi a surori daban-daban a Qur'ani akwai magana cikin suratul Hud alaihi salam akwai kuma nan gaba cikin suratul Mu'minun wanda maganar wannan jirgi ta zo Allah ya sanya annabi Nuhu ya sassaka jirgi domin yayi nufin halakar da duniya a wannan lokaci duk wanda baya cikin wannan jirgi to sunansa halakakke yasa 'yan siyasa yau suka auri wata kalma cewa wai wani jirgin annabi nuhu ne sai suna faɗa ku a za ku jin wani iya koɗa gwaninsa suka aiwa na jirgin annabi nuhu ne to ka ce masa ƙarya yake yawa jirgin annabi nuhu wahayi ne daga allah shi kuma nasa ba maki kwaɗayin wani abu yake ko kuɗi a gaba shi yake wannan zigar shi ma kuma ya san ƙarya yake an fahimci wannan to jirgin annabi nuhu ga wanda suka shiga jirgin tunda Allah ya ce dabbobi komai ma min kullin zaujini sunai komai a zuba mace da namiji duk wanda yake wannan jirgin ruwa shine ya tsira aka sake saburo ta duniya da shi amma wanda baya cin wannan jirgin ruwa ya halaka shi to daga cin wanda aka kinkimo suka shigo wannan jirgin ruwa akwai abin da ya tsatso na annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Isma'il da annabi Ishaq da Yaqub duka wannan tsatso ne daga cikin waɗanda suka shigo wannan jirgin ruwa ɗin ana fahimtar wannan daga nan Allah ta'ala yake cewa wa min zuriyati isra'iya wa min zuriyati ibrahima wa ishaqa wa yaquba wa isra'il haka ne ko daga cikin jumla akwai an aka ce isra'il ana nufin yaquba alaihi salam kenan kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إسرائيل أنا يعقوب أكيد يعقوب عليه السلام to shi yaqub shi ma suka ce daga cikin zuriyarsa akwai Musa alaihi salam da annabi Harun alaihi salam da annabi Zakariya alaihi salam da annabi Yahaya da annabi Isa duk suna cikin zuriyar annabi yaqub alaihi salam sai Allah ya ce wa mimman hadaina ga waɗannan da muka shirye su waji tabaina sannan muka zabe su mun shiryar da su kuma mun zabe su kanu mimman arshadina wastafaina waɗannan zuriyar masu albarka wanda aka samu annabawa daga cikinsu da bayin Allah na gargari to suna cikin wanda Allah ya shirya babu shakka shiryayyun Allah ne sannan kuma suna cikin wanda Allah ya zaba iza tutula alaihim ayatul rahman idan ana karanta musu ayoyin Allah mai rahama sune ayoyin alqur'ani karu sujada za su faɗi suna mai wa Allah sujada sujadan ai jam'u sajidi jam'i ne na mai wa Allah sujada shi kadai da kuma jam'i wa bukiya jam'u baki suna sujada suna mai kuka ga Allah subhanahu wataala to wannan shine sufar mutane kirki idan ana karanta alqur'ani yana ratsa jikinsu ana ganin alamar karatun ko wa'azin a jikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce wa abdullahi ɗan abbas ya karanta masa alƙur'ani sai ɗan abbas yake cewa a aƙara alaikar ƙur'ani wa alaika unzi yanzu ma'aikin allah ni zan karanta ma alƙur'ani ko bayan ga ya ka saukar wa alƙur'ani sai ke ce in ni uridu an asma'ahum na ghairi sai ce ni ina son da ji wani na iya karanta alƙur'ani haka ma'aikin allah ya ce abdullahi ɗan abbas ya ce na yi a uziya na fara karanta suratun nisa har sai da na zo kan aya mai namba ta arba'in a cikin sura fa kaifa iza jama'a fa kaifa iza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida sai da ya zo kan wannan aya fa kaifa iza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin yaya abin zai kasance a lokacin da muka zuwa kowace al'umma da mai ba da shida a kanta waje ina bika ala ha'ula'i shahida kai kuma za mu zo da kai kai wa al'ummar ka shaida sai ma'aikin Allah ke ci masu hasbukal an ya isa dakata haka dakata haka dan abbas yake ce da na waiga na ga manzon Allah sai na ga fa'iza aynahu tazrifa sai na ga idanuwansa iya zubda hawaye kaga manzo Allah Qur'ani iya tasiri jikin shi da gare shi gaba daya har hawaye yana zuba daga idaniyar manzo Allah lokacin da ake karanta masa Qur'ani akwai lokacin da ya samu Ubayy bin Ka'ab shi ma wani alaran ma daga cikin sahabbai yace Ubayy Allah ya ban sako zuwa gare ka Allah ya ce ka zo ka karanta mun Qur'ani suratul bayyina haka manzo Allah ya faɗa Ubayy bin Ka'ab ubayyu bin ka'ab yace sammani la ya rasulullah yanzu manzon Allah Allah ya ambace ni Allah ne kama sunana yace haka ne ubayyu Allah ne kama sunanka sai ubayyu kama kuka shi ya kama kukan dadi domin Allah ya kama sunansa ya ce karanta manzon Allah alqur'ani ga sahabbai sun ji dadin su Allah ya kara musu yadda Allah ya kara musu yadda waɗannan bayin Allah tsakaninmu da su sai dai addu'a da fatan alkhairi duk abin da ake yi wa addinin musulunci sun masa duk wani abu da za a yi da dukiya da gangar jiki da lokaci wala sai wa mazan Allah shi har kafirai a lokacin arna a wancan lokacin suka ce ba su taɓa ganin mutumin da mabiyansa suke mai biyayya da da'a kamar yadda sahabai suke wa mazan Allah arnan wancan lokacin da suke fadar haka ba suka ce ba mu taɓa ganin wani jagora da mabiyansa suke masa ɗa'a da biyayya kamar yadda sahabai suke wa manzana wata magani sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake cewa karo su jada na bukiya suna faduwa a ƙasa suna kuka suna masu kai goshinsu ƙasa suna masu yi wa Allah ta'ala jinjina da godiya to wannan aya tana nuna mana kan cewa dukkan wani mai imani to wajibi ne idan ana karanta masa alkur'ani ga tasirin qur'ani a cikinsa a ga qur'anin yayi tasiri a rayuwarsa kuma daga cikin abin da zai taimake ka hakan ta faru gare ka shine kana kokarin sanin ma'anonin alkur'ani din kana kokarin sanin ma'anonin alkur'ani ka samu lokaci ka dinga kokarin sanin harshen larabci to wannan kwarai da gaske zai taimake ka matuƙa wajen ƙwar'ani ya dinga tasiri a rayuwarka sannan ka dinga yawan zama gunda ake fasara alƙwar'ani ne kar ka yi nisa da alƙwar'ani ka dinga ƙoƙarin bibiya da ziyartar guraben da ake fassara ayoyin Allah waɗannan za su ƙara maka imani kuma za su ƙara maka tsoron Allah subhanahu wa ta'ala akwai ayoyi da yawa da suka ba da misali game da wannan karanta ayoyin alƙur'ani abubuwan masu imani iya ƙara musu imani iya ƙara musu kusanci ga Allah iya ƙara musu dogaro ga Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya samu da cikin su aya ta gama
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا Allah ya ce bayan waɗancan bayin Allah sun tafi fa khalafa min ba'dihim khalfun sai muka mai bayan su da wa'ansu mamaya ana cewa khalifa a yi wa lam mm, kisra ko nasaba to aka sa masa kisra to iya nufin mamaye mutumin kirki amma aka yi wa lamun jazama to iya nufin mamaye ba mutumin kirki ba. khalifu mamaye mutumin banza an gane ko khalifa mamaye wanda ya- wanda ya gaji alkhairi kuma ya alkhairi su waɗannan magabatan mutanen kirki ne tunda mun ji yabansu daga Allah daga shi daga shi ma gashi nan ana karanta Qur'ani suna sujjada suna kuka to bayan sun tafi sai aka mamaye bayan su da wa'ansu mamaya magada munana wanda ba su ɗauko hali irin nasu ba daga cikin mummunan halinsu shi ne a za'usala suna tozartar da sallah ba sa yin sallah a kan lokaci kamar yadda wa'ansu malamai suka faɗa ko kuma a'a suna yin sallar yadda suka ga dama ko kuma a'a suna yin sallar su zaɓi wannan su yi su ƙiyin waccan duka iya cikin ma'ana a za'usala ma'ana ba sa sallah yadda ya kamata ba sa sallah yadda shari'a ta ba da doka a yi sallah ana fahimtar wannan wannan su ne kuma hum qaumu su'in su ne munanan mutane masu mummunan hali wanda suka maye mutanen kirki kuma su suka yi aikin shari a imamu suddi yake cewa arada bihim al-yahud wa man lahika bihim wannan khalfun adha'u salah imamu suddi yake ce abinda ake nufi da waɗannan su ne yahudawa da wanda suka haɗu da su suka yi yahudanci a duniya imamu mujahid bin jabar da imamu qatada bin da'ama as-sunusi yake cewa hum hum fi hadhihi al-umma khalfun adau sala wannan al'ummar ake samu haka imamu qatada da imamu mujahid suka faɗa abin bai tsallaka ya je ga ma yahudu da tsaran ba a cikin mu ga sunan akwai khalfun din haka ne mana akwai mamaya amma masu mummunan manufa daga cikinmu ake samu masu zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kalfun ne ai kalfun ne a zagina na Aisha a zagi sayyidina Abubakar a zagi Hamza a zagi Umar ana cewa sun yi ridda ana cewa kaza da kaza da kaza kaga kalfun a cikinmu din ake samun wanda suke cewa su ba wani hadisin manzan Allah kawai Qur'ani Qur'ani kuma ƙarya suke yi inda za ka kalli gabar ka yi sallah ko ka yi azumin ramadan ko ka je saudiya ka yi aikin hajji ko ka ba da zakka to dole su ka yake da hadisi dole ka wallahi an fahimci wannan to a yau akwai wanda suke cewa ƙarya ne ma ba wani hadisi da aka yi duk ƙarya su bukari da musulunci akwai su suna nan kuma suna da'awa kaga khalfun ne waɗannan su khalfun daga ciki akwai mutanen daga sunan musulmi ne amma aikin su tuni ya fi da su daga musulunci suna musulmi yanayi yan musulunci a baki amma su ne masu zubda jinin mutane a dinga kashe-kashen mutane ba gaira ba dalili a dinga jefa mutane ba ma ba mai da bindigogi ana ta kashe su amma kuma sai gaji mutum iya auziya iya kaza kaza kaza a matsayin sa wai na mai jihadi ne ko mai kwatar yancin kai iya raba kansa da musulunci kaga wani shi ma wannan khalfun ne to shine fahimtar a mujahid bin jabbar da shi da a wannan katada wannan imamu katada suka ce a wannan al'ummar ake samun waɗannan mutane khalifun adha'us sala adha'us sala ay taraku sala al mafruḍa suka ce wanda suka kaure cewa sallan farilla ba sa yi tunda a cikin mu din akwai wanda ba sa sallah akwai wanda ba sa sallah dan shiƙiyanci da shigantaka akwai wanda ba sa sallah dan umarnin bokaye akwai ita kuma sallan nan da kake ganinta a ce Allah ya kaddara za ka yi sallar dubu ɗari ta farilla a rayuwarka kafin kwanan ka yi ƙari to idan ka yi dubu casa'in da tara da ɗari tara da casa'in da tara ka ƙi yin ƙwaya ɗaya da gangan to kai ba musulmi ba ne wallahi a holi rayuwarka ka ƙi yin sallah ƙwaya ɗaya ta farilla ka fita daga musulmi to akwai wanda bokaye suke cewa ba za ka taɓa yin sallah asar ba kuma ya yadda ba shi ba sallah asar akwai wanda boka zai hana yi sallar juma'a kuma ya hannu akwai wanda boka zai hana yi sallan asuba kuma ya hannu kaga wannan kad'an ba musulmi bane an fahimci wannan ko kuma wanda suke yin sallar kawai dan ganin dama in sun ga dama suna da kuɗi su yi sallah in suna cikin talauci su yin sallah kawai su kama sharholiyar su akwai masu irin wannan da wai sallar ba suna da kuɗi za su yi ko ba su da kuɗi sallar ma ba za su yi ba kaga irin wannan su ma kalfu ne a za'u sala akwai kuma tariku sala wanda ga yi sallah to shi kenan ba wani uzurin da ya zo gabansa iya cikin mutane ne bayan allah mutanen girki an kira sallah dole ta yi sallah amma idan iya can iya nasu shirman sharholiyar bai ma damu da sallah ba kwata-kwata ba yi a ga irin wannan akwai abin tsoro a kansu akwai imam muhammad salih bin muhammad bin usaimin salih bin usaimin allah ya masa rahama a cikin littafinsa sufatu sala yake cewa shi tariku sala wanda al'umma sun shaida shi tariku sala ne iya wata sallar baya wata sallar an tabbatar da haka to na farko za a ji araba aurensa in ya auri 'yar musulma za a ji araba auren na biyu idan ya mutu ba za a gaje shi ba shi ma kuma ba zai gaji dan uwansa musulmi ba an fahimci wannan na uku idan ya mutu mutanen kirki ba za su je jana'izarsa ba sai dai 'yan tashe-tashe haka 'yan ganye 'yan maro 'yan marisa da su za a bari da gawar a cikin littafin za ka yi wannan bayani yau ana jefa shi ana ihu ana zuwa da kiɗa ana abin nan ana tona ramu ma a jefa shi ta ƙasa da sama duk zi'an da yadda aka masa domin irin munin aikin da yi saboda ka wannan shine irin abin da shari'a take nuna sadda mu gaba da sallah in kun kula tun baya annabi isma'il an ce wa kana ya'muru wala kana ya'muru ahlahu bi salati
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا نعم وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة Allah ya ce wa annabi Allah yake faɗa game da annabi Ismail iya umartar iyalansa da yin sallah da bada zakka kuma yardaje ne abun ubangiji shi ma can annabi Isa alaihi salam yana cewa a
عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما دمت حيا النبي إيسى شما وأوصاني بالصلاة الله يمن وسيتي نيسالله sannan na bada zakka matukar ina da rayuwata kaga duk annabawa sun yi sallah dukkansu amma yau kace kai ba za ka yi sallah kuma awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah farkon abin da za a bi fara bincikawa aikin mutum bayan ya mutu shine sallah idan sallah ta inganta dukkan ayyuka sun inganta idan sallah ta rushe dukkan ayyuka sun rushe yasa Umar dan Khattab yake cewa as-salatu yamaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-dina wa man hadamaha faqad hadama ad-dina ko fa bima siwaha adiya duk wanda ya tozartar da sallah to komai ma zai iya tozartarwa a duniya duk wanda ya wulakanta sallah to ba wani abu mai muhimmanci da rage masa to ta wani ita ce sallah daga cikin mafi munin siffar da Allah ya siffanta waɗannan mutane sai ya ce adaa'us salah suna tozartar da sallah ba sa yinta a lokaci ba sa yinta da ilimi ba sa yinta cikin jami'i ba sa yinta kaza da kaza duk dai duk zaka iya lika musu wannan abubuwa sannan abu na biyu wattaba'u shahawat ko kuma Abdullahi dan Mas'ud da shi da Ibrahim an-Nakhai suke cewa akaraha an waqtiha akaruha an waqtiha su abinda suka fassara aba'u salake suna jirkinta sallah ba sa yinta a lokacinta yi sun ga dama kuma a nan mun sha faɗa ko a wa'ansu gurabe akwai sahabbai sun kai bakwai daga cikin zan iya tunawa akwai abu huraira akwai mu'azu bin jabal akwai abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas abdullahi dan umar waɗannan duk suna cikin waɗancan jerin gesa sahabbai suka ce duk mutumin da iya ji aka kira sallah ba wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a wanda zai hana hita shi yi alwala ya taho masallaci har aka jira liman ya zo aka tada ikama aka yi sallah bai fatsi uzurinsa ya zo ya yi alwala ya yi sallah ba har sai da aka yi sallama bai taso ba sai bayan sallama sannan ya zo zai yi sallarsa daga baya suka ce to Allah ba zai karɓi sallarsa ko ya yi sallama Allah baya su domin ita sallah wata wajibi ce mai lokaci kitaban mawquta wata wajibi ce wanda take amfani da lokaci ita kuma sallah ko da kuskure kai ta lokacin ta bai ba to ba ta yi ba ko da kuskure kai sallah lokacin ta bai bata yi ba wa'ansu malaman suka ce inda rahin sani ne za a iya mai da ita nafila amma idan da ganganci ne za ka iya zama kafiri ba domin za ka ci gyaran Allah ne a ce kawai kai sallan azhar lokacin ta bai ba ka sani kuma da niyyar azhar wasu malaman sun ce ka fitar ga musulunci domin Allah ya yi abu ka ce ba haka bane kai gana ka al'amarin sallah ya yan wa al'amari ne mai girman gaske wakala sa'id sa'id bin musayyib yake cewa huwa an yusalli an yusalli la yusalli dhuhra hatta ya'ti al-asr inji sa'id bin musayyib yake cewa adha'u sala shine misali mutumin da baya sallan azhar sai da asar sai wal asr hatta taghriba shams sannan kuma baya sallan asar sai rana ta fada ina yan kasuwa suke wa'ansu masu game da farin lagu a ce na wata salatu zuhuri wal asar wal magharibi game da farilla Allahu akbar tun daga azhar har magariba duk a lokaci dai za a yi su shi kasuwa ke ko manomi ne kaga wannan iya cin abin da dan Sa'id bin Husayn yake faɗa irin su wanda shi kuma yi da gaske mai kokarin mai kokarin ne ma wai zai hada dukkan sallar yinin gaba ɗaya a lokaci daya wani ma baya yi saboda ka wannan sune adha'us sala sannan wata ba'u shahawat kuma suna bin soyayyen zuciya Allah iya faɗar munin halayen waɗanda suka gaji waɗancan annabawa ne bayan tozartar da sallah sannan kuma ga bin son zuciya wattaba'u shahawa soyayyen zuciya kuma ita wannan son zuciyar iya cikin abubuwa da suke halakar da mutane daga ciki hadda masu ilimin addini ba hadda su banata na jahilan mutane yasa Allah yake abin ya faro da manya-manya yace ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله نعم إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الله تعالى كتا يا داود يا داود عليه السلام inna ja'alnaka khalifatan fil ard hakika mun sanya ka khalifan mu a bayan ƙasa inji Allah fahakum bainan nas bil haqq idan ka tahi hukunci wa mutane kai hukunci wa mutane da gaskiya wala tattabil hawa karka bi san zuciya haka Allah ke faɗa annabi Dawud karka bi san zuciya fayudillaka an sabilillah idan ka bi san zuciya zaka bata daga hanyar ƙwarai zaka bacewa hanyar daidai innal ladhina yadhilluna an sabilillah wanda suka bace wa hanyar daidai inji Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani bima nasu yawmal hisab game da abin da suka manta zai faru a ranar alkiyam wala in ittaba'ta ahwa'ahu ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير walanni tabata awahum dare zaka bi soye-soyen zuciyarsu ba'da allazi ja'aka min al-ilm bayan wahayi ya zo ma daga Allah to ma alaka min Allah min waliyin wala nasir baka da wani kuma bayan Allah mataimaki ko mujibincin al'amari waman azlamu mimman waman azlamu mimman ومن أظلم ممن ذكر بآياته ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتكمون ومن azlamu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah ce ba ɗaya da ya fi zalunci mimmani taba hawaku game da mutumin da yake bin son zuciyarsa in kana son ga ga azzalimi nan ba ta ɗaya shi ne mutumin da yake bin son ransa rayuwarsa kuma bi ghairi hudan min Allah ba tare da wani ilimi ko wahayi daga Allah ba inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin hakika Allah ta'ala baya shiryar mutane azzalimai yasa Anas dan Malik yake cewa daga cikin addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan yinta iya ce Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil aqwali wal af'ali wal ahwa ya Allah ina neman tsarinka daga munanan maganganu daga munanan ayyuka sannan Allah ina neman tsarinka daga bin san zuciya wannan Anas dan Malik yace manzon Allah yana yawan wannan wannan addu'a to kaga anan Allah yake faɗa siffar su ta biyu shine wattaba'u shahawat ay al-ma'asi wa shurbul khamr shine yawan saban Allah da kuma shan giya an gane ko a atharu ash-shahawat anfusihim ala da'atillah sun fifita son zuciya akan yiwa Allah da'a Allah ta'ala yake cewa fa sawfa yalqawna ghayya waɗannan mutane za a jefa su wannan sin din lil mustaqbal ne gaba kaɗan idan ƙiyama ta yi za su tsinci kansu a cikin wani kwari a wutar jihannan shi ne zai suka ce naharu fi jihannan kamar wata ƙorama ce ta ruwan bala'i a lahira an fahimta a wutar jihannan wani kwari ne ko kuma an ce wani wadi ne a cikin jihannan wanda jihannan ma tana tsoron bala'insa jihannan ma tsoron wannan gayyudin take yi malamai suke can Allah ya soye wa wutar azaba ta saba masa sai ya sallada gayyun a kanta ita kanta wutar sai gayyun ya mata azaba to kuma ce za a jefa dan adam wannan ko ai kaga misalin azabar ma ba za ta misaltu ba Allah ya kiyashe mu Allah ya tsare mu na'am daga nan ba illa man إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا Allah ce illa man taba kaga hikima ta Allah da jin kansa yace amma duk wannan azabar da Allah yace zai yi sai ka harful istisna yace amma banda wanda suka tuba banda wanda suka tuba kaga a kullun Allah iyaye helanta mana tuba din iya ce ku zo ku tuba ina son ku tuba babu tauba mafatuh ƙofar tuba abu da take in kaga Allah ya rufe ƙofar tuba sai ran da rana ta fito daga mafaɗarta ko kuma ran da kai za ka mutu rayuwarka ta ƙare to ranar kai an rufe ma ƙofar tuba amma ana rufe ƙofar tuba gaba ɗaya lokacin da kiyama take dab da tsayawa Allah mu ma yake a gurabe daban-daban ku zo ku tuba ku zo ku tuba ku duba laifi a duniya daga cikin manya-manyan laifi kisan kai ko kashe ɗan adam iya daga ciki ku duba suratul suratul buruj da take ba mu labarin wa'ansu mutane da Allah ya la'anci aikinsu domin suna tona rami su kunna wuta su dinga azabtar da mutane a ciki wanda ba su yadda da tsarin ibadarsu ba qutil ashabul ukhdud والسماء a muje karkaje nan yayi- yayi nisa. kama da kutila sabu إلى Yawa.
أصحاب الأخدود annari النار ذات الوقود mhm إذ هم عليها قعود daga nan fa وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود daga nan fa وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد Allah ya ce Allah ya la'anci wannan aiki da za a tona rami a dinga kunna wuta ana kona mutane a ciki don sun iya dare irin tsarin ibadar kuma na san zuciya ba ibada ta Allah ba sai Allah ke ce annari zatu loqut wuta ce aka kunna wuta ma abuciyar kunnawa a cikin ramuka izhum alaiha uud suna nan a tsaitsaye akan ramuka idan ka zo za a ce to waye Allah ka idan ka ce Allah gaskiya kona ka ko idan ka ce a wannan shine Allah shikenan sai a bara kaushi aka suke dinga yi wa mutane Allah yake cewa amma fa ba wai laifi aka yi musu ba wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid kawai laifin waɗannan da ake kona dan su ce sun yi imani da Allah Allah kuma shine al-aziz al-hamid mabwayi abin godiya can gaba sai yake ce innal ladhina fatanul mu'minina
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم Mm.
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق Allah ce illal ladina innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat kaga mutanen da suke azabtar da masu imani maza da mata nan alfitna alazab kenan kamar can yake cewa yawmahum alan nar yuftanu يوم هم على النار يفتنون ayyawmahum alan nar yu'azzabun kenan yuftanuna yu'azzabun kaga nan illal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat masu azabtar da mu'minai maza da mata sai Allah ce summa lam yatubu sannan ba su tuba ba kaga ashe akwai majiyal na tuba din azabar da Allah zai yi musu azabul jahannam azabul harib sai dai in ba su tuba ba ku duba aikin da suka yi mafi muni ba na kashe mutane da kona su da ransu amma Allah ya ce in ka gana musu azaba ba su tuba bane amma in sun tuba shikenan magana ta wuce wannan kuma rahama ce da jin ga irin na Allah shi yasa a kullun karka ɗebe tsammani game da rahamar Allah duk wanda ya gan shi a matsayinsa na mutum da Allah ya halitta to karka yanke mai hukuncin me makomarsa ilimin ina ce makomarsa iya ga Allah baya gare ka wa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan za a haifi mutum kafiri ya rayu kafiri amma sai mutu mai imani ana wannan bila adadi ana wannan bila adadi kwanaki wani yake faɗa mana cewa akwai wani wata mata suna jinya a wa asibiti ɗaya daga cikin asibitocin garin nan matar an ga alama dai kamar ba za ta tashi ba makusantanta suna laƙana mata kalmar shahada to akwai wata arniya a kusa da ita gado suna kusa gado ɗaya ana wannan kalmar shahadar kowane arniyar ta ɗauka take yi shi kenan ta mutu kuma abu Allah ne akwai ban mawaki ba bin mamaki ta karanta ki kalmar shahada kuma shine karshen magana ta mutu haka Allah kenan kuma hadisin manzo Allah ya ce man kana akiru kalamihi la ilaha illa Allah da kana aljanna duk wanda maganarsa a duniya ta karshe ta la ilaha illa Allah zai ga aljanna Allah kenan kisa ba a shiga tsakanin Allah da bawa duk wanda ya ga iya wani aiki na laifi ko mujirmanci tsakaninka da shi abu biyu ne in kana da iko da dama kamar nasiha ya daina ba aiki mutane kirki ba in ba ka da iko da dama yi masa nasiha kai masa addu'a amma aibata mai laifi ba naka ba manzon Allah ke cewa duk wanda yake aibata mai laifi dan ya wulakanta shi ya tozarta shi to kafin ya mutu sai Allah ya jarabe shi da wani aiki ya yi shi ana fahimtar wannan saboda ka tuba ko rahama ko ko azabtarwa duk suna ga Allah ba sa ga dan adam ba sa ga dan adam an bayyana wannan sai Allah ta'ala yake cewa illal ladhina tabu illa man taba sai dai waɗanda suka tuba to ba sa cikin ghayyi din can ba sa cikin fasafu ya kauna ghayya sannan wa amana wa amila salihah suka yi imani sannan suka yi aiki na kwarai fa ulaika yadkhuluna aljanna su waɗannan ba ma azaba za su a'a aljanna za su su an gane ko fa sofa ya fa ulaika yadkhuluna aljanna wa la yuzlamuna shay'a sannan ba abin ba abin da za zalunce su bayan an tsirtar da su daga azaba kuma za a shigar da su aljanna sannan ba abin da za a tauye musu daga shin haƙƙinsu Allah ya ba mu ikon tuba kuma Allah ya samu komar mu ita ce aljanna daga nan mai Allah ya ce جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا Allah ce jannatu adil aljanna ce ta zama ba a shiga a fita ba shi yasa ma ita aljanna can ne permanent side na ko na musulmai da masu imani amma duniya tan- temporary ne gu ne wanda ba, ba- ba- ba- ba tabbatuwa ta har abada amma aljanna can ne hukun zama na dindindin Allah ya samu na da rabo a ciki aljanna zama allati wa'adar rahman ibada wanda shi Allah mai rahama ya alƙawarantawa bayinsa an fahimta aljanna alƙawarin Allah ce ga bayinsa kun ganin sai aka sawo sai aka kawo siffar Allah ta ar-rahman domin ba wanda zai shiga aljanna sai da rahmar Allah aikinka baka isa ba ma balantana ayi lissafi shi duk wanda ya ganshi a aljanna to rahmar Allah ce da kai shi manzon Allah ya faɗi wannan cikin sahabbai suka ce ya rasulullah har kai yace har ni ba zan shiga aljanna ba sai Allah ya mu ruwan rahamarsa Allah kai mana rahama an bayyana wannan an ce akwai wani wanda a cikin magabata yake ganin kamar shi wani abu ne ya dan tara ayyukansa haka iya ganin kamar aikinsa ma zai kai shi aljanna haka yake rayawa a zuciyarsa wata ran da Allah zai mai jarrabawa ya nuna masa bai isa komai ba sai yi mafarki a mafarkin yi mafarkin ya mutu aka ce to aje can gashi ana karɓar sakamakon ayyuka ya je gun karɓar sakamakon ayyuka sai aka ce to kai wannan bawan Allah da ka zo mai wannan taron aikin to Allah ya ce a kwatanta irin ni'imar da ya mata ido daga ciki a ɗan zame wani abin da kai a gami zai saura aka ce duk tulin aikin da yake ganin yayi da aka ɗauko ni'imar da Allah ya masa ta gani aka kwatanta da wannan aikin da aka ce bibiya ɗaya cikin saba'in ba ba shi ma ake bin za a ido kawai banda hanci baki ɗanɗano mai bacci ya samu nimar ‘ya'ya magana ji da sau duk wannan ba a zo layi su wanda kuma ya rayu musulmi ya ba shi imani duk ba zo wannan layin ba so daga in ka ga mutum a aljanna rahmar Allah shi yasa a nan da ya siffanta aljanna sai kawo sunansa ko siffarsa na rahama jannatu adnin lati wa'ada rahman ba a ce wa'adal azizu ba ba a ce wa'adal jabbaru ba ba a ce wa'adal maliku ba wa'adar rahma domin a nuna ma ita aljanna tana ƙarƙashin rahmar Allah ne an gane ko wanda Allah mai rahama ya alƙawaranta wa bayinsa bil ghaib Allah ya kwaɗaita da mu aljanna amma ba mu ganta ba ya ce aljanna akwai kaza akwai kaza akwai kaza kuma duk mun yadda mun yadda ɗari bisa ɗari amma gaibu ne ba mu gani ba to wannan shi ma kansa wani ƙarin samun matsayi ne a gun Allah Allah ta'ala ya ce iya da manzanni mun yadda Allah ya ce iya da wuta mun yadda iya da aljanna mun yadda iya da mala'iku mun yadda akwai mutuwa duk mun yadda wannan iya cikin ɗoriyar imanin wannan al'umma tunda in kun kula akwai wanda suka ga manzan Allah ido da ido amma ba wasu musulunta ba amma mu ba mu gan shi ba mun ce gaskiya ne he mu mutu a kansa an fahimci wannan to kaga wannan ƙarin daraja ce ga wannan al'ummar yasa wata rana manzon Allah yake cewa yan uwana ina begen na haɗu da yan uwana yasa bai suka ce manzon Allah mu ba yan uwanka bane sai ce a'a yan uwana su ne za su zo bayana za su yi imani da ni amma ba su gane ba amma ku sahabbai na ne ‘yan uwana suna zo bayan na tafi lahira amma ba su gani ba sun imani da ni an bayyamci wannan to shi ne bilhaib innahu kana wa'adahu ma'atiya shi kuma alkawarin Allah atiyan ne ma'atiyan bi ma'ana atiyan ya ma zo ya wuce ati ya zo an bayyamci wannan a wa'adahu maw'uduhu wa huwa aljanna kuma abinda Allah ta'ala ya alkawaranta wa masu imani shine aljanna kamar ka ce shiga aljanna a gun masu imani har an yi an gama ma idan ba a yi ba lokaci ne bai ba kawai yasa dama ana zuwa da madi bi ma'anar mudari li taqiqi huquqi wani gun za a zo da madi amma mudadi ne ko ko amri ne ko iyan mudadi iya daukar mustaqbal da hadir amma kuma abin asalinsa mudari ne bai faru ba ko kuma sai nan gaba zai faru amma sai a zo da himadi kamar ya wuce saboda me saboda tabbacin zai faru tabbacin ba abin da zai hana shi ba ai kamar kiyama ce tashin alkiyama Allah ce ata amrullahi fala tastajilu أتى أمر الله فلا تستعجلوه Allah ce al'amarin Allah ya zo shine kiyama al'amarin Allah ta da alkiyama ya zo ata kaga fi fi idu madin ya zo ya wuce saboda ku daina gaggawa domin tabbas zai faru an fahimci wannan kamar yadda annabi Isa ke cewa qala ni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyyan waja'alani mubarakan aina ma kun kaga atani alkitaba ya bar littafi a lokacin kuma iya zanin goyo kaga me yasa aka yi amfani da madi domin tabbas zai bashi littafin ba abin da zai hana an bai fitar da kyau ko to saboda ka Allah iya amfani da irin wannan salon magana ita aljanna alƙawarin Allah ne zartacce kaga dai tana gaba bata zo ba amma ta zo ta wuce domin ba abin da zai hana shi wa innahu kana wa'adahu ma'atiya hakika alƙawarin Allah zartacce ne ba abin da zai hana shi faruwa na'am daga nan ba لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما Mm.
ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا Allah ce la yasma'una fiha lagawan illa salama yan aljanna idan an shiga aljanna ba za su je lagawo ba wani yasassan zance wani zagi wani ashar shine lagawo ai dukkan magana marar tabbas a shari'a ko shari'a magana da shari'a ba ta yi da'afurta ta ba tana amin sunan lagawo yasassan zance zage-zage a shari'a an fahimta ƙarerai ziga mutum akan ƙarya da gwada shi duk suna cikin lagau magana ce amma ka san ba tabbas ba ce haka kawai kake kirkira ta kage yinta to aljanna ba wani a aljanna gaskiya da gaskiya ce وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين bayan Allah na ƙwarai tun a duniya ma wai za sami wai za sami ullagawa a ardu an duk lokacin da suka ji ana yasassan zance suna kawar da kai daga kansa ba sa tsayawa in sun ji wan kidime da hira Arsenal da Manchester ba sa tsayawa akwai ba ko ba lagawo bane a lagawo ne mana iya cikin lagawo ma mafi girma duk ƙarya ce ba gaske bane an fahimta yawa a ardu anhu wa qalu lana a'maluna su ce mu aikin mu gana gare mu mu masallaci da da'awa da wa'azi da karatun Qur'ani shine a gaban mu wala kuma amalukum ku ku je can da san arnan ku shine a gaban ku salamun alaikum amma muna nema muku amincin Allah ku dawo ku bi gaskiya amma mu la nabskil jahilina ba za mu taba bin sai Beckham su Ronaldo ba domin jahilai ne fasara ta fita ko yawa salamun alaikum mu la nabtagil jahilina duk wani wanda zai yi wa Allah ganganci da saba masa karara wallahi ba za mu bi shi ba ba ma ma sha'awarsa bai ma isa kallo ba yasa imamu ahmad dan hanbal Allah ya masa rahama wata rana da ya ga arni ya rizu idansa ya rufe idansa haka ba zai ganshi ba sai bayan ya shi wuce sai wani almajirin sai ke cewa akar muka lahu shin ganin arni ma da laifi ne sai ya ce a'a mutumin da ya bude baki ce baya san manzon Allah ne ko me zan kalla a jikinsa me abin sha'awa a jikin zan kalla yasa na rufe ido na ma bai zan kalle shi ba ma haka in manya suke faɗa amma yau ka san mutum arni ne ya ce bai san musulunci bai san manzon Allah bai san Qur'ani bai san musulmai amma kana san sa kana kaunarsa kana kana kwana da bakin ciki a kansa kana farin ciki da farin cikinsa kana damuwa da damuwarsa wannan wani irin matan basira ne matan basira ne wannan matan basira ne an fahimci wannan to aljanna la yasma'una fiha lagwan illa salama babu magana a aljanna talagau ko wata yasassiyar magana abinda zaka ji a aljanna salam salam salam an fahimci wannan wannan shine duk magana yan aljanna la yasma'una fiha lagwan wala tasima illa qilan salaman salama salaman salama wannan shine gaisuwar yan aljanna salamun alaikum tibtum fa ni'ma uqbad dar alba alladhina taqabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين الله جزا أراكا كان أكتش وسيق الذين اتقوا إلى رب وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة كان كم وسيق الذين كفروا إلى النار إلى جهنم زمرا kaga sika sika asalin karmar saƙe suku kamar a kora abu ne a kora shi da ƙarfi kamar a kora dabbobi to amma ta ya za ka bambance kora kafirai wuta da kuma rakka masu imani zuwa ga aljanna kalmar da duk da su yaƙi ta zo amma ta inda ake bambance kalmomi mutaradifai to za a duba sentence din a wani sentence suka zo can an ce wasiƙar lazina kafaru ila jahannama zumaran ko hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala hum khazanatuha alam yatukum rusulun minkum yatluna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha an bayyana janna sai ka dawo nan wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa can ba wawo wa futiyat abwabuha wa qala lahum wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum wannan aiki sai qur'ani ba salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin kaga daga jin santa wannan ya sha bamban da wancan ko baka ko baka iya fasarar to wancan sika din kora su ake a guje amma nan kuma mala'iku raka yin aljinnansu suna raka su suna musu addu'a suna ce kun ji daɗin an gane ku wasiƙar ladina ta ƙorabahun ila zumaran jama'a jama'a hatta iza ja'uha has lokacin da suka zo ƙofar aljanna wa futi abuwa buwa sai a nemo a buɗe amma can dama ƙofar wuta a buɗe take dama ƙofar wuta a buɗe take duk wanda ya je ba wani jira amma don a nuna ma darajar aljanna da ƙimata in an je sai an jira sai an jira sannan a suwaye suwa suka rako ku a wani list kuke wace aljanna za a kai ku yan wani annabi ne duk sai wani screen din sannan sai a san malaiku su rika ku gidajen ku shine wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum masu gadin gidan aljanna sai suna cewa amincin Allah ya tabbata gare ku tibtum ku kan kun ji dadin ku mala'ika ne zai kici maka ji dadin ka wani fadkhuluha khalidin ku shiga ku zauna a gidan aljanna zaman da ba fita zamana har abadal abidin Allah ya samu da cikin su to shine la yasma'una fiha lagawan illa salam walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya yan aljanna suna da arziki daga Allah mun sha faɗa mun ce arziki wai ba kuɗi bane arziki shi wannan kuɗi da kuke gani kusan shine ma mai daukan daraja daraja ta ƙarshe a cikin ma'anar arziki an fahimci wannan duk inda Allah ke bayanin kuɗi a ƙorani a galibiya zargi yake zargi yake amma arziki daban kuɗi daban an fahimci wannan imani arziki ne kuɗi bai sayan imani lafiya arziki ce kuɗi bai sayan lafiya an fahimci wannan da kyau zaman lafiya kansa arziki ne samun 'ya'ya na gari arziki ne kuɗi ba ya siya shi kuɗi shi ne daraja ta ƙarshe a cikin arziki shi yasa yake cewa kalla innal insana la yatgha
كلا إن الإنسان ليطغى saboda me أن رآه استغنى Allah ya ce kalla innal insana la yatgha tabbas hakika dan adam iya da dagawa iya da daga kai saboda me arahu stagna ko dan yaga iya da wadata kawai dan yaga iya da kudi sai kama daga kai da jin kai ai ba wanda isa duk wanda muka taka ya tau ko ba gaske faɗa bane abinda muka ga dama zani kawai dan kudi iya zuga shi shine arahu stagna an fahimci wannan duk inda ka ɗauko inda ƙwar'ani yake magana kan kuɗi in dai ba arziki ya ce ba kuɗi ya ce to walla a galabiya zargi yake zargi Allah yake wa ba yabo ba ne ba to da aka ce rizquhum ba wai kuɗi yake ne na jana me zai da kuɗi ba abin da zai da kuɗi za a ka masa abinci ne kullama rizqu minha min samaratin بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار na'am كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل na'am وأتوا به متشابها mm.
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Allah ya ce wa bashirin ladina amanu wa abidu salihat a yi albishir ga masu imani an gane ko masu imani maza da mata da masu aiki na kwarai maza da mata an lahum jannatun tajri min tahtil anha suna da aljannatai wanda Allah zai sa su ciki wanda ruwa iya gudana ta karkashin gidajensu kullama rizqu minha min samara a duk lokacin da Allah ya musu wani arziki na 'ya'yan bishiya 'ya'yan bishiya na marmari an gane ko min samaratin daga cikin 'ya'yan marmarin bishiyoyin gidan aljanna qalu hasti hadha allazi rizquna min qabl ai irin wannan dazu an kama mana shi ai an gane ko wa utubihi mutashabiha za a zo da abin mutashabih kamar iya da kama da juna amma lakin muktalif fi ta'am ya saba a dandano za a ga abu ga mangwara ga mangwara iri ɗaya amma wannan daɗinsa daban wannan daɗinsa daban galimu galimu a i- a ido ya ta shabah amma kuma ɗanɗanansu daban shi ne otubihi mutashabiha an gane da kyau shi yasa a aljanna cikin suratul rahman Allah ke cewa fi- fihi ma min kulli fakihatin zawjan ita a aljanna dukkan wani ɗan ice na marmari to kala biyu ne a aljanna kala biyu ne a duniya kuma kala ɗaya ne duk kuɗinka ko kai ne shugaban ƙasar america in za ka ci ayaba dai irin ta talaka wanda Allah ya horiya zai ci ba ma kima ya fi ka jin daɗin ta ba lemo ɗaya ne mangoro ɗaya ne an fahimci na duk ɗaya ne a duniya amma aljanna Allah ya ce biyu ne ka taɓa jin ɗanɗanan ɗayan ba ka taɓa ji ba ya kaji lahira ya kaji aljanna Allah ya ba mu aljanna shi yasa ke ce biyu ne a can amma a duniya ɗaya ne an gane da kyau ko kuma yake cewa walwalahum fiha azwajun mutahhara so kuma 'yan aljanna suna da mata tsarkaka wanda babu al'adar haida a aljanna ba haihuwa ba jinin biki ba kaza ba yawo ba fitsari ba bayan gida ba kwarkwata duk babu wannan aljanna shine Allah ce mutahhara din amma mata aljanna tana haida ai tana haihuwa tana jinin biki tana rashin lafiya an gane ko ta abubuwan matan duniya tana wannan duk tana wannan matan duniya suna wannan amma matan lahira Allah ce mutahharatun ne ba wani abu na kazanta da zai zo kusa da matar aljanna shi yasa Allah ta'ala yake cewa su dama hurun in ne ka amsali lu'lu'il makanu matan aljanna hur ne hur jam'i ne na haura wanda malaka kake nuna mana lokaci kuma mun zo magana aljanna kuma hur Allah ya siffanta matan aljanna da idanuwansu kasan daga cikin cikar kyan yamace ido iya nuna kyan yamace idan ta zo mai idan yan chinese kaga ba mai kyau bace ai duk kalar fatar ta inda idan ta mici mici ne ba mai kyau bace an fahimci wannan amma daga cikin siffar matan aljanna suna da manya-manyan idanuwa shine hur wa hur afwan hur abin da yake nufi shine a masu takaita kallon su ne zuwa ga mazajensu sannan idanuwansu a buɗe suke ma'ana idansu ba ƙanana ba ne farin fari ne ko baƙin ma baƙi ne sai Allah ke cewa ka amsali lu'ulu'in maknun kamar lu'ulu'i ne wanda ba a ɓare shi a kwasansa ba ka taɓa ganin lu'ulu'in ba ka taɓa gani ba ka ga ana Allah faɗaitar da ka yake littargib li'amalu salihi wal iman kai ta imani da aiki na ƙwai domin ka samu aljanna an fahimci wannan an ce matar aljanna idan za ta leko duniya yanzu ba wanda ya sai haɗai da ita domin kwarjininta zai mutum ya mutu ma domin idan ka baka fasatin da zai ga ai matar aljanna yanzu ba shi ba shi da shi Allah ya ba mu aljanna yasa ƙarshen ƙarshe Allah ta'ala yake cewa dan aljanna idan ka ga dan aljanna wa iza ra'aita samma ra'aita وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا Allah ya ce wa iza ra'aita idan ka kalli dan aljanna samma ra'aita za ka ƙara kallon sa karo na biyu na'iman za ka ga ni'ima ido biyu ni'imar za ka gani ba asarun ni'ima ba a, ni'imar za ka gani sannan wa mulkan kabira za ka ga mulki mai girma yake cewa muttaqina fiha alal ara'i متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا Allah ce ‘yan aljanna mutaki na fi alal ara'ik suna kishin gida a gidajensu a kan gadajensu na aljanna kuma gadan shi ne jirgin sama idan kana kan gadanka kana sau kaiwa ɗan ƙwanka ziyara kawai gadan zai tashi ya kai ka gidan da za ka ci gadonka shi ne jirgin sama ka ina lillahi wa ina ilaihi raji'un aljanna mala Allah ya ba mu duk inda kake so da ka sa abin a zuciyarka gadanka zai tashi ya kai gaba a na rubuta kayan wahala kenan ai zuciya ta jarin mudin ai duk abin da zuciyarka ta saka ma kai za ga ya faru ne za ga ya faru a ina da wani wanda muke haduwa gon karatu da shi Allah ina son ganin sa ko sai ganka gidan shi akwai wani aboki na akwai wani kazana akwai wani kazana inda iya aljanna duk inda yake wallahi gadan zai dauki shi ga higonsa ko hira da shi ka ganshi ya ganka ya kawo ma abincin gidansa ka cin kana sha'awa daga nan kuma kayan yadda gida gidan ka ya dawo gidan ka ba ɗauki wuta ba yajin aiki ba tsadar fetur ba janye tallafin man fetur duk ba wannan aljanna ba zanga-zanga ba hana mashin zirga-zirga karfe bakwai a ba wannan mana a dole mu faɗi wannan ba hana zirga-zirgar mashin karfe bakwai aljanna ba wannan komai free of charge majal ya sa aljanna gidan ni'ima ne gidan rahama ne gidan walwala ne Allah ya ba mu aljanna za mu tsaya anan lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ta'ala ya sa mu gama da wannan rayuwa lafiya Allah ta'ala ya ba mu ihon cikawa da imani Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga shirin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka samu wani lafiya da wannan rayuwa Allah ta'ala ka sa aljanna ce mu komaru Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka da mu da mahaifanmu Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allah ta'ala muna roƙonka da mu da zuriyar mu Allah ka shirye da mu tafarki madidishi Allah ta'ala ka sanya aljanna ce makomar mu Allah ka haramta wuta ci naman jikin mu Allah ta'ala muna roƙonka masu ainihin taimakon addinin ka ko ina suke Allah ka taimake su Allah ka dafa musu masu zagon ƙasa duk inda suke Allah ta'ala kai mana maganin su to shi ke ba mu zala insha to masha Allah masha Allah Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya mana albarka garin mu na Gombe da kasar mu Najeriya da sauran garuruwan mu na musulmai Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dukkan abin da zai dame mu Allah ta'ala kai mana maganin sa dukkan kuma abin da zai zama alkhairi gare mu Allah ta'ala ka hada mu da shi Allah ta'ala muna roƙonka ka tabbatar da mu kan hanya daidai ka sanya alqur'ani ya cece mu